بسم الله الرحمن الرحيم وليس ثلاثة ستة
idan kuma mutum ya mutu da mahukunta guda uku da asibi shi kuma halin take نعم akwai hali guda shida amma aka ce sawaba su ne hali takwas ya kamata zama ne shi ne zama ne to idan kai za ka gani idan misali yanzu misali waɗannan guda uku kaga za a kaddara hali na farko duk suna maza kaga daga nawa ne daga uku نعم ko نعم sannan a kaddara duk suna mata kaga shi ma sulta ne shi ne daga uku ne Daga uku ne.
amma kuma idan ka samu uku ka samu ai kuma sai ka kuma kasa shi ko uku hali nan ne نعم ko إيه.
tun da haka ne kawai sai ka ce daga tara ne kawai نعم
an gane ne ko إيه.
sai zama daga tara ne sannan idan wannan namiji ne wa'annan biyu mata a kansa wannan biyu kansa sai dai kaga daga hudu ne idan wannan ne namijin wannan da wannan mace shi ma daga hudu ne idan wannan ne namijin wa'annan guda biyu na baya mace mata daga hudu نعم
idan kuma wannan guda biyun na farko su ne maza na ƙarshe ne daga biyar idan da wannan na farko da na ƙarshe su ne maza daga kiya mace daga biyar idan wannan biyun na ƙarshe su ne maza wannan mace daga biyar
نعم an kalin sa baya an saba a biyu uku da ya shi daga saba idan sawabin sa kamata ya ce sama ne kan ba shi ta نعم shi ne sawabin don ka duba yanzu tsakanin waɗannan rabon nan biyar ne gida uku kaga kamar su biyu نعم sai ka shafe kamar guda ɗaya nan kuma wani hudu guda uku kuma sai ka shafe guda biyu kamar guda ɗaya نعم uku sai ta dawo ne a cikin tara نعم ko ta shafe shi haka yanzu kana da hudu biyar da tara نعم in za ka buga da za ka sai ka ɗauki hudu sai biyar ka ga ya zama ba a دايم
a hudu sai biyar ko إيه.
ashirin kenan إيه، ذهب za ku kenan ko مم.
ko da haka kaga ashirin kenan ashirin ko sai ka zo ka fi wannan su tara نعم ranar kana da kudi sannan kuma ga ba hiyo نعم sha takwas kaga ɗari samanin ke مم.
ko نعم to ɗari samanin nan kuma hali nawa muka hali takwas muka yi shi ka zo ka da takwas
نعم ko نعم kaga wannan suka biyu kana da shi sai wannan takwas آه، دسم.
a a ya zama hadisin kenan ko a hamu آه، دسم.
takwas da takwas مم.
haka ne عنده.
eh haka ne a hadisin kenan ne zama tun da hudu ko مم.
kana ka kana da hudun ka ka ji shi da ko haka ne ka ji shi danka مم.
eh wannan kuma
مم.
ainin 80 kenan ko نعم kaga 80 ga ga tsere ya zama da wani dari شعب sha hudu kenan ko takwas ga shi kaga sha hudu kaga dukiyar yanzu ya ta zama maka dubu daya da dari hudu da arba'in shi ne asalin dukiya wannan asalin dukiya sai ya ka zo karama gurabar da lafi dubu daya da dari hudu da arba'in za ka zo ka raba da farko wani hali muka fara yi Eh? a wani hali muka fara yi halin halin suna maza kaddara kaga daga uku ne ko إيه.
kaga jini za ka sake نعم an gaza jini kaga nan zai zama dole talatin kenan ko نعم
nan ya bar daya إيه.
sannan kuma wannan jinin zai shiga cikin arba'in da daya ko إيه.
kaga ta zai zama nan kenan
uku suna da wanda ta
شعب
ana ma haka ya kamata ne don mun yi haka ne za abin zai kore mana نعم kamar yadda ake division na wannan na meke suna na boko a fara kanan شعب
jinin sai sai shi cikin nan نعم kaga cikin guda ɗaya dai ba za a yi ba ba sai shi sha hudu kenan ko إيه.
to kaga jini cikin sha wannan zai baka hudu jet biyu ko نعم
har akwai dali a nan kenan إيه.
jet biyu biyun biyun ta ci ne amma nan ba ta ba biyu eh
ko sannan kuma jima ma ila yau sai ka ce ja ja kun ta ci ne na'am ko na'am sun takwas ne na'am wannan shi kuma kawai zai sako da shi a kana ɗari hudu da tamanin shi ne gida ɗaya da ciki ta haka in duk maza ne ta kowa ne yana ɗari hudu da tamanin ɗari hudu da tamanin ɗari hudu da tamanin haka ne na'am ne ya kazo halin na biyu shi kuma muka ce ji daga nawa ne daga uku ne ko eh shi ma don haka ne kaga ba bambanci kenan yadda muka buga wannan haka za mu buga Mm.
ina ya ci kawai mu sa gaba na'am kaga za mu tara wannan rabon ɗari hudu da tamanin ɗari hudu da tamanin da biyu ko eh kaga nan takwas biyu sha shida nan hudu biyu takwas ga ɗaya tara kaga namiji wannan hayan halin guda biyu kai misali zai zama ɗari tara da ɗari tara da sun nan shi za mu zo ba shi guda uku mu raba shi na uku na'am ko na'am kaga an haka ne ji- jini ga shi ma za mu sa eh ko na'am kaga ya zama jajja Jajja ɗin.
ɗin. kaga nan akwai uku. jajja ɗin wannan ake a shi ne ko sannan kuma nan kuma ya zama bajo ko ta ba a nan bajo shi ma ya ce na'am kaga ɗari uku da ashirin na'am shi ne yadda kowace za ta samu na'am muna magana maza ne mata mana magana mata ne kowace yadda za ta samu ɗari uku da ashirin na'am ko na'am amma akwai kashi ɗaya inda cuta ne muka hara nawa ne kashi ɗan ɗari hudu da tamanin ko eh inda ɗari hudu da tamanin kashi biyu kuma ka raba wannan na'am saboda haka akwai na asibi za ku ajiye wannan ɗari hudu da tamanin kada a manta shi saboda mun zo kuma gaba kuma da sunan kowa ba na'am yanzu wannan ɗari uku da ashirin shi ne kowace za ta samu Mm.
ɗari uku da ashirin ɗari uku da ashirin ɗari uku da ashirin ko? ɗaya ɗari uku da tamanin mun ajiye shi Mm.
za mu zo kan sai mu zo kuma hali na uku shi kuma muka ce ɗaya namiji biyu mata ɗaya namiji biyu mata Mm.
kaga hudu kenan ko? saboda haka za mu sa daji shi kuma a nan. araba Na'am.
wanda za a raba kaga kaga ya zama nan shi ma jib ko jib biyu Na'am.
a gabata sun yi nan kuma sauran biyu ko sannan kuma ila ne za ka ba ta wannan za ka shigar da kuma ila ne jimin nan cikin ashirin da hudu Na'am.
ko Na'am.
kaga me ya kamata ya zama kenan jimi cikin ashirin da hudu ya zama ya kamata ya zama Jahadaku.
da halakun kaga nan wajen kare da hali a nan ko Na'am.
nan wani nan wani Jini.
uku ce Kawai.
uku ce a da ma a wannan dali ne ko Dali ne. Daudaku.
a ga zama da dakun ya kamata ya zama.
Eh.
kaga da kaga wawi kenan sai zama da da kun Ya ce ne.
kaga ya ce wannan tafilin kawai shi za a ɗauko shi a fasa kaga ɗari uku Da tattun.
cikin shi ne kashi ɗaya daga cikin hudu hudu Eh.
ko Eh.
kaga namiji zai zama na da nishin wannan kenan Eh.
wasu kuma kowace tana da wannan Na'am.
kaga ɗari uku da sittin ninkin sa ya zama ɗari bakwai da ashirin Da ashirin na'am.
Ko?
Na'am.
saboda haka yanzu idan wannan na farkon shi ne namiji yana da ɗari bakwai da ashirin wannan mata kowace daga ciki tana da ɗari uku
Eh, uku da sittin.
ɗari uku da sittin Na'am.
idan wannan ne namiji na tsakiya Mm.
na farko da na ƙarshe su ne su ne maza Mata.
maza amina maganar nan guda ɗaya ne namiji Na'am.
Ko?
Na'am.
guda ɗaya ne namiji biyu mata wannan shi ne namiji ya zama kadarawa a Eh.
nan wannan Eh.
ko Na'am.
da halin da muke magana to wannan Wannan ne namiji na mutum yawa.
da wannan namiji da wannan da wannan suna ba Mata.
kaga wannan namijin ɗari bakwai da ashirin shi kuma wannan kowane ɗari uku da ɗari uku da dan wannan na ƙarshen shi ne namiji wannan guda biyu mata wannan ɗari bakwai da ashirin wannan kuma kowane ɗari uku da ɗari uku da ana rubuta ko an ba haka waɗannan shafe su dole zamu zamu shafe su a inda suke rubuta ne nan kawai ba za mu gane ba to a a sa su musan ne za ka sa ka sa duk wannan littafin da muke ba kai share su zami to shi ke
ka sa wancan guda uku kowanne ka sa wannan adadin da muke sa a gaba ɗari bakwai da shirin don kure maka ne ɗari uku na kare maka ita a hausa shida da gasa kulan ka yi ta gasa takardar za ka samu zama da ai ku kulan kai takardar to wai wai kuma eh
ba da ba mu gani ba wannan dari dari hudu da tamanin ko wai da saka dari hudu da tamanin sannan na sama kuma sai dari uku da ashirin dari uku da shi dari bakwai da ashirin
na na gidan farko na gina maka na sai dari uku da sittin sai dari uku da sittin mai layi
gidan wannan gidan farko kenan wannan gidan an kuma gidan yana biyu da gidan farko na ce wannan gidan farko na wannan alura tamanin eh dari uku da ashirin dari bakwai da ashirin ko dari uku da ashirin ne ba eh a da eh dari uku da sittin da da ashirin da ashirin ne ba ba da ashirin na na farko ne dari uku da ashirin hoto
an ba rubuta wannan mai cikin haji abin da muka baya ya rikice kawai sai mun koma baya kawai gida na biyu ba ai baka gama ba ba gama gidan farkon ba ma tukun
a uku ne ko ɗari uku hudu da bari tamanin da yawa amur sai kawai ka rubuta wannan mm karamin gida na biyu na tsakiya Eh.
dari uku da ashirin ne shi ma dari uku da tamanin kan shi ma na farko hudu hudu da tamanin dari uku da tamanin na Oh, sai uku da dari uku da ashirin ashirin sai dari uku da sittin aha dari bakwai da ashirin dari uku da sittin an gane sai gida na uku Mm, shi ma ɗari hudu da tamanin aha.
wannan wannan ne sai suna mata da duk ilimin eh dari uku da ɗari uku ashirin da ashirin ne sannan sai ɗari uku da sittin Mm, ɗari uku da sittin ɗari bakwai da ashirin haka.
a gane
Mm, waɗannan su ne kaga yanzu mun yi su suna maza su suna mata ɗaya namiji ko eh yi mata ko mm, za mu share mu kuma cire ba a gane na wani yau duk da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ko?
wai na yanzu kuma za mu yi idan guda biyu maza ne maza ɗaya mace na
kaga in biyu ne in biyu maza ne kaga daga biyu ga ɗaya kaga biyar ke ko na don haka ne ra'ayi za ka sa a nan wani na za ka saka kashi biyar ke da za ka saka eh to kashi biyar ɗin nan da za ka zo ka yi shi ne za ka zo ka raba wannan na kaga ha'i ne wannan zai zama ha'i nan ko eh ɗan ya ci ɗaya a nan sannan sai kuma ya zama a haha arba'in wannan ha'i ne muka ce ko eh
haha mun kenan ne
na eh ahamun eh ahamun eh takwas ko eh eh haka sai zama hahamun kenan eh wannan gidan ko na kaga ya cinye nan wajen ma na domin biyar ne to zai zama nan ha takwas ne eh a hahamun ya kunshi nan ma wata hahamun ɗin shi ma ya kunshi na
to haka arba'in ya zama ɗari da tamanin da takwas tamanin da takwas a haka ne yadda muka dauko eh in muka bata abincin daga nan kuma haka ne kuma da shi 1440 by eh sai haka wannan ɗari tamanin da takwas shi ne abin da zai bayar
5 ɗari tamanin da takwas ɗin nan da za mu samu ah, mun ce guda biyu maza ko na'am
guda ɗaya mace Mm, a ga wannan kashi ɗaya ne na'am na da ne sai mun ninka wannan so biyu eh shi ne kaga wata ɗari rabon nan eh wata ɗari tamanin da takwas ɗin kenan kaga nan takwas ga takwas sha shida takwas ga takwas sha shida bakwai kenan na'am ko na'am wannan nan ɗaya ne eh biyu ta zama ɗari biyu a nan bakwai sha bakwai ne ko sha bakwai ne ko a kuma ta zama ɗari uku da saba'in shida da shida na'am
shi ne na mutu shida na'am ɗari uku da saba'in shida da shida eh wannan mata su kuma za su zama ɗari tamanin da takwas eh ɗari da tamanin da takwas a mace ɗaya ke
a biyu ne maza ko eh biyu ne maza biyu ne maza muka mun gama da wannan eh ta zama ɗari uku da tamanin da shida wannan kuma ɗari da tamanin da da saba'in ɗari uku da saba'in ne da shida a ba saba'in ba karmatallah tamanin ne da saba'in ne da saba'in ne ba hamun muka ce ba eh ta ham yi eh to ai a yi addition muka yi nawa ne addition muka yi ban bayan mun samu 188 din a jiya yake ce maka wannan biyu maza ne wannan mace na ita mace a ɗari tamanin ta kusa samu eh haka ne na ta kuma wannan ninkin kowanne wannan ake ake wannan nake magana a wannan mun gama da wannan na na wannan nake magana eh haka ne wannan nake magana da bakwai eh haka ne ita guda ɗaya wannan ninkin haka shi ne ba ku ba ku eh haka ne yawa sai haka in ita ta ƙarshe su kuma nan guda biyu su ne maza ko maza ne ɗari uku da saba'in da shida 76 na
haka sai mu juya kuma na farkon ya zama namiji da na ƙarshen mhm wannan mace mhm ko eh na ga macen za ta samu ɗari saba'in da takwas wannan su kuma kowanne ɗari uku da saba'in da shida ɗari uku da saba'in da shida na haka ne ko mhm mun yi wannan da wannan yanzu mun yi wannan da wannan saura wannan da wannan saura mace kuma ta kuma nan haka ɗari saba'in da takwas wannan kuma kowanne ɗari uku da saba'in da shida ɗari uku da saba'in da shida haka ne na okay don kan sama za a ga hali mai mukai
takwas hali takwas ko na wannan shi don ka duba kowane gida ya ga duk iri ɗaya ne. ya ga ya akwai canji canji amma da za ta ak- tsara ya ga kowanne zai baka gida ɗaya inda daidai aka wuce na kowanne abin da ya wannan ya baka haka wannan ya baka
haka ne an gane ko akwai asibi eh shine muna zuwa kan wannan wannan gidan da nake son tsara da shi na in sai mun zo mun tara waɗannan gidajen ai gaba ɗaya abin da yake ciki eh sai mu tara magana wajen ba mu
na an gane ko eh yanzu za a gaggaya mana mu zo mu tara na na manta maka da ya kamata mu tara hali takwas tarin hali biyar din da muka da mu ajiye shi kuma mu zo mu tara hali uku, shi ma mu ajiye shi kuma sai mu haɗa gaba ɗaya na Eh, mun ya ce mu tara gaba ɗaya gidan zai zama zai mana eh yanzu haka ne wannan ma iya tarawa da wannan da wannan wannan hali uku ne.
na kaga ɗari uku da saba'in da shida ga ɗari uku da saba'in da shida na ga ɗari tamanin in ka tara waɗannan Mm.
takwas da takwas abuwan ka ga shida ga shida sha biyu ga takwas ga shirin kenan ko shirin kenan ba a tana cikin bakwai ga bakwai sha hudu sha hudu ga takwas ta zama na shirin da biyu ashirin da biyu ga biyu Mm.
ashirin da hudu na
sannan sai ne sai wannan uku ga uku shida ga ɗaya bakwai na ko na bakwai ga biyu ne muke tsaya da shi eh
tara kenan tara eh
ta zama nawa kenan nan ɗari tara da arba'in kenan eh ɗari tara da arba'in sai ko mu zo mu kuma tara wa'ancan halayen su ko mu gani su kuma a gaya mana sun ta ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin ɗari bakwai da ashirin ɗari bakwai da ashirin to ban mana su haka fasara na
na sha biyu shida ga shida sha biyu ko na ga wata biyu sha hudu kenan eh na uku ga uku shida shida ga bakwai yana da sha uku ga ɗaya ko na sha hudu kenan kaga wannan hali uku kaman kan zuciya ne eh to wannan za mu zo mu tara ko kuma mu tara wa'ancan su babu shara Na.
shara nawa ne yanzu saura ɗari
shara nawa yanzu don muna da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in muna da ɗari tara da arba'in da arba'in ko eh a hali shida kenan na saura hali nawa saura hali biyu to hali biyu nawa ne ɗari uku da ashirin ɗari uku da ashirin da kuma ɗari hudu da ɗari tamanin hudu da tamanin kaga wannan goma kenan shi ma ko takwas da biyu eh sannan shida ga- ga shida kenan ga ɗaya bakwai ko har ba ɗari bakwai a na wannan ɗari uku da wannan uku ce wannan ɗari uku da nawa ka bani ɗari uku da ashirin ashirin da kuma da ɗari kuma- hudu da kuma ɗari hudu da tamanin eh eh shi ne ai
zama takwas ce yau nan takwas ne ba nan ne can ne takwas nan goma ne eh haka ne nan ya zama bakwai ga ɗaya takwas ne ko eh
haka ɗari takwas ne ko na
za mu zo mu tara waɗannan ɗari takwas ɗin nan da waɗannan adadin na kaga nan su kuɗi guda uku ko nan hudu ga hudu takwas nan takwas ga takwas a takwas ga ga tara sha bakwai sha bakwai ga hudu sha bakwai ashirin da ɗaya
ashirin da biyu ba nan tara takwas ga nan tara biyu in ka ɗora a nan ya zama goma sha bakwai ga nan hudu ɗaya in ka ɗora a nan wajen ya zama ashirin ashirin da ɗaya haka
na ashirin da ɗaya za ka tafi da biyu biyu ga daya ka zama uku kenan sabon uku ne
na kwantar da sa da nawa ne dubu ɗaya dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da samanin ba
nawa na kwantar zuciyar haka ne ko ba ba eh a mutafa haka dubu uku da ɗari ɗaya da samanin yanzu mu zo mu raba ta takwas magana wala ta raba wannan hali ne a nan wajen takwas cikin talatin da ɗaya
ba za a raba nan takwas hali takwas da nake yi hali takwas takwas da za ka zo ka raba na takwas cikin cikin wannan talatin da ashirin da hudu takwas sau takwas sau uku ashirin da hudu kenan ko takwas sau biyar nawa kenan a takwas sau hudu kai afuwa talatin da biyu kafin da biyu a ga shi zama shigar da uku kenan ko haka zai zama jini a na zai zama ran ja daukun ja kun nan kaji ne ya rage rai kenan daya ya rage daya kaga nan gaba ɗaya talatin da ɗaya ne in ka shigar da ashirin da ɗaya ne zai sha ashirin da hudu ashirin da hudu ɗaya kwashe ashirin da hudu da talatin da a ɗaya bakwai ne zai yanzu bakwai ne zai shara ko to kaga bakwai ne za ka za zai mana shara a nan na inda dakon ya shi cikin talatin da ɗaya nan kaga shara bakwai sannan ha'ila yau ha'adin nan shi kuma cikin wannan adadin nan bakwai ce saba'in bakwai ce kaga a da takwas da takwas ai sun da hudu kenan ko a da bau zai shiga sau tara zai shiga kutara saba'in da biyu kenan ya haka ne za ka ga sautarawa Mm. haka ne a da bau eh haka ne kaga nan ka shafe
ta ce nan kuma ya zama akwai sauran shida ba ba shara shida na
sannan sai takwas ɗin nan kuma cikin cikin haila yau
za ka ga ko bakwai
ta ce raguwa ya eh abar shi ta shi ta nace agogo ga hawan shi ta nace agogo kuskure a ciki gari in an ƙara kaji zama rabi sai da kun kwari
shi ne shi ne a yamma inda da yake muka ai ba wannan da tsarabe kamata ya ba da rabi ba akwai inda muka kuma inda kake kokwanton wannan lissafin sai sauran nan ba a sake wannan addition ɗin ba ba za a sake wannan addition ba ɗaure da gaske ko addition ɗin nan ko ɗari tamanin ba ƙwannan ba adadi a cikin shi ne ɗari tamanin takwas saboda yi yi samun sa ya kamata ni shi ne bakwar bakwar ya adadi yi bakwai da saba'in da shida ba eh bakwar adadi ne a wajen a ina muka sami ɗari tamanin ta wannan
rabon maza biyu mace ɗaya ne
mace biyu maza biyu mace ɗaya maza biyu eh da mace ɗaya
maza Mu biyu koma- mu koma cikin ai hali hali hali biyar ne ko eh to bari mu bari mu gani yanzu maza biyu wa'annan kaga biyu biyu kenan hudu kenan ko eh a mace ɗaya eh ya zama nawa kenan biyar biyar kenan na ko eh
in ka sa biyar karaba cikin wannan sha hudu mm.
kaga ya zama ya yi zama biyar
biyar cikin nan biyar cikin sha hudu
sau biyu a kaga nan a nan aka yi ai ana ga adadin ya mun da amma a nan aka yi kuskuren saboda aka wannan Bahayun ne.
canja bahayun ne bahayun Aisha daga nan ne zama rikici ba yun ko a ganin ya ce ko na
na kuma haila yau ko ya ce ko kamata ya ce biyar sun wannan kuma daga nan ne zama haila a nan ne eh zama
biyu ya kamata ya biyu zama ne zama ko na kaga wannan ha'in cikin wannan ya zama a haha mun ko Mm.
ya ce sannan wata haha mun ta zama ya kuma suna kaga ɗari zai tsammanin
wannan kuma su zama su maɗari biyu da tamanin takwas kaga ya zama ninkin su ninkin ɗari biyu da tamanin da takwas biyu hudu ɗari biyar zai ne zama
ɗari biyar ɗan sha shida ko na shida eh nan biyar na ɗari biyar da saba'in da shida na ko na ɗari biyar da saba'in da shida to wannan su za mu zo mu cire ina ganin ku mu sa ana kaga idan wannan guda biyu ne maza ko kuna magana biyu maza ne eh idan wannan da wannan da wannan su ne maza wannan mace kaga ɗari biyar da saba'in da shida na'am wannan ma ɗari biyar da saba'in da shida wannan kuma ɗari biyu da tamanin da bakwai idan da wannan da wannan su ne maza na'am wannan ita ce mace kaga wannan ɗari biyu da tamanin da takwas wannan kuma ɗari biyar da saba'in da shida wannan ma ɗari biyar da saba'in da shida dan san adadin wani yake su za ka tsara ku mu gyara lissafin namu eh bari mu gama wannan ko na'am to ka bai da wannan da wannan sune maza wannan sune mace kuma shi ma wannan take dari biyu da saba'in da takwas wannan kuma dari biyar wannan ne ya mu duba da difference
na'am sai mu ga menene bambancin abin da muka kara a kowane gida na'am kaga a kowane gida kana da ninkin wannan haka wani yake su yake ne different kaga a nan wajen akwai ƙarin ɗari eh ko na'am sannan a nan wajen kuma akwai ƙarin na wannan gidajen ma duk an ta an taɓa amma sai an taba haɗa da yankin waɗannan abubuwan ne Ka yi zuwan nan kawai wanda kawai mu tara su tara su. Ɗari biyar da saba'in da shida. sai Ɗari biyar da saba'in da shida. Ɗari biyu da tamanin da shida.
Eh, ɗari biyu sun isa guda biyu ba Guda biyu.
saboda su za ka tara Ai, za mu tara kuma yadda za mu kwashe wasu kowane sai mun kuma tara a yau in da ma a lokacin da muka tara a yau kaɗai muka tara da suka dai wa su wannan a haɗa su da wani abu lissafin yana kasa.
a haɗa su da wani abu ko ba a abu ne ba An haɗa su da ragowar.
a ina nufin wani su ne muka samu nawa su ne wanda muka samu ɗari tara da wani abin nan ɗari tara da wani a to haka ne abin zai zama mana shi da dama duk tara a yake to haka ne yanzu uku na farko ko na ƙarshe kasan su muka tara za mu da ɗari tara Da arba'in da da arba'in.
arba'in Ya ko zama yanzu su za mu tara mu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in.
muka uku tara na wannan.
karshe Eh, ko kuma eh wanda muka yi na ƙarshe ba na'am
su ne muka tara da muka samu ɗari tara da arba'in eh, to yanzu ɗari tara da arba'in ne za mu cire mu mu tara wannan yawwa. Yanzu Ka gane?
eh, na'am yanzu waɗannan da aka tara an ka tara wannan hali uku shine kake dubu ɗaya da ɗari hudu da da arba'in.
arba'in ka gane ko a wannan eh na gani waɗannan dubu ɗaya ɗari hudu arba'in ɗin nan shi za mu kwashe daga cikin lissafin mu kaga da ai muna dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in wata ma eh ko na'am nan ko na da shi kuma ɗari takwas dari takwas ɗari takwas na'am
to sai a tara mana wannan a ganin na'am
kaga nan ga abi ga takwas da ɗari ga takwas da ɗari sha shida ko nan nan ga uku ko dubu uku da ɗari shida da tamanin dubu uku da ɗari shida da tamanin na jin ya kai eh haka ne
dubu uku haka ne ɗari da shida dari shida tamanin eh nan ga takwas nan ga sha shida nan kuma ga uku dubu uku da ɗari shida to wannan shi zamu zo ne da zamu kalli har takwas dubu uku in dai dai muka yi dama zamu gane na'am muna yi zamu gane ba ma in shi zamu zo mu mu raba su takwas na'am a don kasa takwas a nan ga takwas aha
Za su ga sau hudu.
ba lun
da hagon eh da abana abana ne ne ka ko Da nan.
da ba lun wannan ya shafi wannan kuma ya shi ya bar na hudu a a ya Me ka- da abana eh ai Wannan haɗi ne.
eh shine haka Wannan ne dalil.
eh wannan ne dalil
da abana eh kaga mun samu a nan wannan na'am wannan kuma ne shi muka samu a nan
hudu ce rike nan ku ba Takwas.
takwas ce wato na gane arba'in da takwas ke nan wannan eh
takwas cikin arba'in da takwas Shida. Mm.
to shi da kenan Nan.
kaga ya zama hudu ce wa ha abu ha mun shi ya cinye kenan Nan.
wara su da kaga ɗari nawa ɗari hudu da sittin Nan.
to in haka ne sai mu ajiye shi ɗari hudu da sittin sai mu ɗauko na asibi kuma nawa ne na'am a su bi dari hudu da tamanin ɗari hudu da tamanin sai mu zo mu raba shi ma gida takwas na'am
kaga ya zama shi ma ne wanda muka samu yanzu a amun ne ba eh
shi ma muka samu ne wannan kaga ya zama tamanin kenan eh na'am don ka haɗa yanzu ɗari hudu da sittin da tamanin nawa ne ba
A na aka yi nau ne?
dari hudu da tamanin a ɗari hudu da tamanin mana Kuma aka raba ya zama nawa.
guda takwas Eh.
ba ya zama tamanin ba a cikin sittin ne cikin ne eh, wahamun wa hamu afuwan cikin kenan ko na to mu tara wannan cikin da wannan magana ne ba dari hudu da cikin dari hudu da cikin su su uku ya zama ɗari biyar da ashirin a abin nan dari hudu da cikin su uku su uku nawa zai baka wani ya ce ko ɗari ko ɗari na kai su uku eh
kaga nan ya zama dubu da ɗari da kuma ya zama jauki sauki yin ko uku sau shida sha takwas sha takwas uku sau uku tara jadi ba daya goma ko haka ne
jadi
ko ba haka wani haka wannan dan dan ne Au, sha biyu ne ko Eh.
sha biyu ne ko muna tafiya da ɗaya nan ko eh sha uku kenan na'am Hmm?
eh
uku sau shida ba ta takwas ba sha takwas eh ka san kan kana tafiya da ɗaya uku sau sha biyu yana da sha uku kenan eh dubu ɗaya ɗari uku da tamanin sai ka zo ƙara da kuma a kai nawa na'am rawa da kan dukiya ya zama dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in shi ne wani ɗaya inda hakan ya ce wani mu samu ɗaya ba su samu ba da ba daidai bane duk abin da ya ɗari mun kowa ba
dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in ɗari hudu yadda duk ɗari hudu da arba'in a ta fara da a wannan ɗari uku da tamanin dubu ɗaya ɗari uku da tamanin sai an kama ne alhamdulillah